سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم له والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان ala ma tasifun bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau muna alhamis 14 ga watan sha'ban hijira 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2022 karatunmu na ruhul adab wannan shine halka ta biyar kenan a ciki da haka wannan dare na daren nisfu sha'ban dare ne da yake cikin manyan darare na shekara wanda suke da falala da alkhairai lalle wannan dare ana so a tsaye wa wannan dare da ibada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a hadisin ibnu maja idan daren nisu sha'ban yayi ku tsaye wa daren ku azumci ranar a sannan ana so a tashi wannan daren Allah yana gafartawa kowa da kowa wanda ba a gafartawa kawai masu gaba ne ba a gafarta musu kadai ne a wannan daren Allah tabaraka wa ta'ala baya gafarta musu saboda haka yana da kyau a sannan kuma duk addu'ar da ake yi a wannan dare a bar amsawa ce da haka salafu salih tun daga kan sahabbai Allah ƙara musu yarda zuwa yau suna raya wannan dare da ibadu iri daban-daban daga ciki akwai salloli da ake gabatarwa ne ulhuwallahu dubu din nan a zawiyoyi daban-daban ana yi kuma wanda ya samu dama shi ya iya yi shi kadai ya yi ta a larada mai an ci su ibnu taymiya da wanda suka bi matafiyarsa na hana waɗannan abubuwa duka ba su da wani dalili a kai nafila sallan nafila ce karanta ulhuwallahu dubu a cikin sallan nafila a wani dare daga darare ba wanda ya hana wannan ibnu taymiya su ne suka ki haka ba annabi ne ki ba ba kuma sahabbai ne suka ki ba saboda haka yana daga cikin umumin abin da aka yadda a yi nafila ce ibada ce mashru'a karanta qul huwallahu kuma wani adadi shi ma abu ne wanda yake mashru'i ba wani abu da yake kirkirarre a ciki shi cewa annabi bai yi ba ko bai sahabbai ba su ba wannan ba hujja bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine hujja to tunda da yace a tsaye wa daren sadaka kowa ya tsaye wa daren da ibada wacce take mashru'iya sadaka sai bayan Allah suka ga kan a tsaya da daren nan da wannan sallah kuma a samu wannan falala sadaka yana da kyau sannan azumin ya zo ranar juma'a to ina sai yana sallah sune fakiyai ya za a yi kenan meye matsalar naziru azumi ran juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kadaita juma'a da azumi hmm illa an tasuma yawman qablahu aw ba'dahu sai dai ka hada in kana so kai azumi ran juma'a to sai dai ka hada ka hado da tun ran alhamis ka faro ka dire ran juma'a ko kuma in ka dauka ran juma'a to ka dire ha asaba an bayyana in ka dauka juma'a to kadiri har ran asabar ba a kadaita karahiya ne kadaita juma'a da azumi ha to a wannan matsalar shi nufi sha'aban ya zo ran juma'a shin shi ma sai ka in ka dauka yau azumin kai shi juma'a gobe zai ka zarce har asabar ko kuma a'a ka dauka tun yau kai na alhamis kai gobe ko koya matsalan take to yadda abin yake shine in san samu ne gaskiya ka wuce har asabar din kai guda biyu amma idan bai samu ba in kai juma'ar goben yayi saboda su da ita ranar musadafa aka samu ta dace da juma'a amma dama an yi umarni da ayi azumi a cikin ta haka kawai azumin nafila ka kirkire shi ranar juma'a ka yi iya juma'an shi aka hana an fahimta amma idan ka haɗe da alhamis kai da juma'a an karhancin ya bushe in kai haɗe juma'a da asabar karhancin shi ma ya bushe sannan kuma in sha'abana ta raba annabi ya ce kada ya azumi idan tafafa sha'abana fala tasumi da sha'aban ya raba to kada ya azumin nafila kuma shikenan sai a hakura idan ta saba sha'abara ta kenan kaga idan za a kalli wani hadisin kaga sai a da bayan kenan a yi na al'amus sai a yi juma'a ko to amma shi ma hadisin ba ala umumi yake ba ba gamewansa ba an ce banda ne azumin litinin da al'amus banda shi shi idan kana azumin litinin da al'amus in dai al'adar ka ce baka fashi to ko sha'abana ya raba banda kai ko ya raba kai zaka ci gaba da yi sannan banda mai azumin bakance wanda ya bakance yace zai yi azumi a lokacin bayan sha'aban ya raba shi ma banda shi yayi azumin sa sannan banda mai ramuwa wanda yake rama azumin shi ma ramuwa yake shi ma ko sha'abana ya raba ba komai shi ko mai yin azumin litinin da alhamis ko ranar ɗaukar azumi ne an ce ya abinsa ko ranar da misali yau ne za a aje da ka aje azumin kuma daren yau za a ɗau azumin ramadanu to kowannen ne kai yin litinin da alamu in dai baka bashi to ka yi azumin ka saboda shi yawwa ya zama litinin kuma talata za a ɗau azumi to kana yin azumin litinin da alamu to litinin ɗin ya zo ya azumin ka amma in ba haka ba kuwa kakkai in ba haka da azuminka sallah babba da da karama su wannan ba azumi waya umaini ba adahuma da wuni biyu bayan wannan din duka ba a so kai kai azumi na hmm na eh ba sun yi karhanci sun yi karhanci ana so a a a yi su wannan ayya ranaku ne na idi a sha a sha a yi a yi nishadi an fahimta sau da haka alaji zuwa da gyara ta mun za mu tashi shafi na na goma ko shafi na goma mu'azziman li'ali thumma ashara ila adabin batiniyin aidan wa huwa shuhudul azmati azamati fi ahli da'iratil fadli wal karami فقال رضي الله عنه مؤظما لأهله جميعا لا سيما الخاصتكم مئيئا إذا شرعت في الذكار الورد فلازم الآداب قدر الحد شو رضي الله عنه bayan yayi ishara zuwa wato adabi ladabi na zahiri sai kuma yayi ishara zuwa ladabi na baɗini menene ladabi na badini sai malai ce wa huwa shuhudul azamati fi ali da'iratil fadli wal karami shine tsokacin girma a cikin ahalin da'irar falala da karamci faqala radiyallahu anhu sai shewa Allah kara masa dace mu'azziman li ahlihi jami'a la siyamal khassatukum mu'i'a yajibu alayka ayyuhal muridu wajibi ne gare ka ya kai muridi an ta kuna mu'azziman ka zamo mai girmamawa wa mubajjilan mai girmamawa dai wa muta'addiban mai yin ladabi likafati ahlihi ga gabaki ɗayan ahalinsa ai dariqil muhammadi gaba ɗayan ahalin wannan dariqa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zama kana mai yin ladabi gare su jami'an baki ɗayan su jami'an baki ɗayan su ai kabirahum wa sagirahum babban su da karamin su wala takunu kazalika ba za ka taba zamowa haka ba ta ta'atida har sai ka kudirce wilayatahum har sai ka kudirce wilayat wa tunziluhum ko wa tunzilahum aya ta tunzilahum sai ka saukar da su manzilata sheki tijani radiyallahu anhu sai ka saukar da su matsayin shehu tijani radiyallahu anhu lafiya ma ballantane ma aiku susan ballantane ma alkhassati minhum ke bantattu daga cikin su suwaye ke bantattu a cikin dariqa kal khulafa'i kama halibobi wal muqaddamina da muqaddamai kun mudi'an ka zamo mai biyayya lahum ga halifofi da muƙaddamai zahiran a zahiri wa baɗinan da baɗini ziyadatan ala takrimi dadi akan ba su girma da kake wata bujili da girma su almutaqaddimi almutaqaddim abin gabatarwa fa hadhihi kulluha wannan duka shurutun sharadai ne min qauli tun daga fadin sa walazimu lazima zidariqi biza yunalu ribul littaqiqi ko bittaqiqi tun daga nan wannan baitin ilahuna zuwa nan duka sharadai ne shehu yake zayyanowa yajibul wafa'u bi adabiha wajibi ne a cika da ladabanta to mu kalli wannan wannan magana daga cikin sharadan dariqa ta tijjaniya shine ka zamo kana girmama yan dariqa gaba daya wanda ya girme ka matsayin wanka wanda ya kaninka matsayin kaninka wanda yake ya haife ka matsayin mahaifinka to haka ya kamata a ɗariƙa ka zama duk ɗan ɗariƙa ka zama kana girmama su baki ɗaya balle kuma wanda aka ce a ɗariƙar wannan khasi sai malai yake ga mana waye khasi a dariqa sai yace muqaddami da khalifa waye muqaddami shi muqaddami shine wanda aka masa izini da bada dariqa an bayyana wanda aka mai izini ya bada dariqa akwai muqaddami mutlaqan mutlaqi da qadimi mutlaqi ko akwai muqaddami muqayyadi akwai mukaddamin da aka yi masa izini mutlaki ba kaidi duk wanda ya nemi dariƙa ya bashi an bayyana akwai wanda kuma aka ce masa ya ba mutum 20 dariƙa to da yare ya ba mutum 20 din nan to ya zama ba mukaddami ba an bayyana ka ga ne ta tantanawa lallaba an bayyana yawa in an kai zo ka waye hada wani ya bayar yana lallaba zai zauna a muƙaddami eh to ba kowa bane ya barin Allah yana da rabon ya zama muƙaddamin cikakke sai ya zama to wannan an ce muƙaddami ne a dariƙa an bayyana to ka bashi girma na musamman balle kuma haliba shi ku haliba shine wanda yake ya ɗari muƙaddami wato shi ma yana ƙaddamarwa an bayyana yawa a ce wane na kaddamar da kai kuma kai ma in ka kaddamar ya kaddamu shehi ne maka haka saboda shi shehi shine kuma gaba da alifa magana ta gaskiya da yawa daga muridai ba su fahimci wannan karatukan ba da yawa daga muridai ba su fahimci wannan karatukan ba shi ba a tsari na tsarika na tafiyar bayan Allah shehin da ya baka ɗariƙa ya maka tarbiyya shine shehu Ibrahim ɗinka shine shehu Tijjaninka inda duk yayi nan ne gabas ɗinka an bayyana to da haka da an san haka to da wanda ya bi shehinsa da ya masa tarbiya ya masa akan wani lamari daga wani lamari da ba a zargar ba an fahimta da bai zama abin zargi ba saboda me sa aka yi a wa kun kamayyitin dawaman tukbiri ka zama a gaban shehin ka kaban matacce tsakanin mai wanke kamar gawa tsakanin mai wanke ta sai yadda aka yi da to haka ake so ka zama to yanzu al'amura idan suka faru sai kaga wanda bai sani ba yana saka baki a ciki sai kaga in dai kaga matsala to wanda bai san abu bane ya saka harka addini kaga matsala wanda ba ahalin ne magana bane yayi magana sai al'amari ya kasance amma shi asalin addini babu rigima a ciki in kaga rigima ta faru wanda bai sani bane ya sa baki law sakata al-jahilu لرفع الاختلاف كو إيه لو سكت الجاهل لزال الجدال da da in matsala da taso in jahili zai ja bakin sa ya shiru to musu da ya dauke kuma da sabani ya dauke sai a zauna lafiya malamai su za su hadu idunan su za su magance wannan matsala an fahimta saboda haka muna kira ga ‘yan uwa muridai, al'amura irin wayan nan wanda kaga akwai halibobi a ciki, akwai shehune a ciki, to yana da kyau kai muridi ka ja bakin ka shiru. Kai muridi ka ja bakin ka shiru. Naɗaɗɗun halifofin da manya a kabiru suka naɗa su, suna yin tattaunawa ko wani al'amari a tsakaninsu kai kuma ka zo ɗan ƙaramin muridi ka ce zaka saka baki ka kuskurantar da wannan janibi ka kuskurantar da wannan janibi ko har ta kai ka zagi wani janabi to ka sani ka zagi shehu ibrahim ka zagi shehu tijjani shine magana shehu tijjani ya ce man ya'rifuni falya'rifni wa'adi wanda duk ya sani to ya sani ni ɗaya ne cewa tansisi yace fa laysa lil muqaddamil ma'zun lahu bi talqini al awradi siwa talqini ma umira bi talqinihi lin nas wal murid laysa alayhi illa hifdhu al wajibati diniyati al ma'lumati daruratan yace da ka shi ba muqaddami yi da wani abu da yake wuce lakkana abinda aka umarce shi ya lakkanawa su mutane shi ko muridi abin da ke kansa ya kiyaye wajibobi na addini abin sani a larura amma yanzu da yawa 'yan social media nan wasu ko wazifa ba ta yi ba za zuwa wazifa ba su da zawaya ba su karɓi ɗariƙa ba wasu wasu kuma ba su yi tarbiyya ba wasu ma san me ake cewa shehunta da waye da waye ba amma kuma su ne suka fi kowa zakewa akan maganar harkar ɗariƙa su kuskurantar da wannan su zagi wannan wallahi tallahi muna kira gare ku ɗan uwa kira na nasiha na ƙauna wallahi tallahi ku kame gabarin sa kanku abinda ba zai muku wani amfani ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ita ɗariƙan nan an gine ta akan son juna da ƙaunar juna shi shobaran radiyallahu anhu ta yake shi saɓani wato M ɗinsa, ai manufa kenan ko? Abin da yake so ya cimma shine busar da saɓani tsakanin al'ummar annan Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam ko? Yana cewa, Uzilu filafan bai na ƙaumi Muhammadin fayar buɗu na tauhidu ko? Fi kulle maudi, in gusar da saɓani tsakanin jama'ar annan Muhammadu, kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta hada ba a kowane bigiri lokacin da aka ce da shehu ya shugabanci a rabi'atu alamil islami wanda shi ne ba da shawara a kafa ta aka ce to tunda kai ne ka ba da shawara zai ka zama shugabanta yace a a ba ni bane wa ya dauko wani ya nuna wanda shehu yana da sabanin aqida da shi amma yace mutum ne mai tsoron Allah mai kaza zai iya rikewa yace a bashi na manta sunan kungiyarsa ko ne ake ce musu shi aka ba yace ni sai in zama mataimakin sa aka shi shi shugaban Rabi'u ta Alamin Islami na manta sunansa amma wanda yake so ya ji sunan ya bi hiran mu Dr. Muhammad Nazifi biki ba dan izala bane wata wata aqida ce ba daban eh to wallahi dai na manta wata akida ce da ba amma tattauna da muka yi da Dr. Muhammad Nazibi Bichi ya bada a ciki da sunan malamin da da da da kungiyar sa yadda suke shi show yace a bashi ya jagoranci shi ya zama mataimakin sa to da haka show ya je Pakistan yace karashi bi haka labtu ahla mawaddati ummu nasaru dinan nabi ta'ala kada atasamu bil habli habli muhammadin kibaran wa asbalan misan wa rijala yace wa ya bar a karaji ya bar masoyansa a can wanda yake kawai sai aka ce masa halhum tijaniyun yan tijaniya ne sai yace la zalika shay'un la ya'rifunahu ai tijaniya wani abu ne da basu ma san shi ba bal innahum muslimuna mutamassikuna bi aqidatihim wa zalika yakfi li yakunu a'la mawaddati kyau ya ce ba su musulmai ne masu riko da aƙidar su kuma ne haka ya ishe ni in kaunace su to shau yana so ya gusar da sabani tsakanin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma mutanen sa kuma ahlul bait an bayyana to da haka muna kira ga ɗan uwa su tsaya su fuskanci at-tayyarat da suke fuskanto ɗariƙa su ne a gabanmu mu tsaya mu mu ga bayansu ya za a yi mu yaɗawa duniya hasken wannan tafiya yadda take an fahimta ba wai mu ko baka yaɗa ba shi Allah zai yaɗa tabaraka wa ta'ala dama aiki ne da in kuka ki Allah zai kawo wanda rashi kun ga da kuka je kuka yi wani aikin daban wanda ba shine aikin ku ba to Allah zai kawo wanda ba kuwa ko ba za su zama irin ku ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum tafiya ce wanda Allah ya nufin ya kunna ta shehu ya ce ba wanda yake kashe wannan hasken wa barrama idfa'an junuri ilahina awallahu an yudfihi ragama idai wanda yake nufin wai wannan hasken da Allah ya kunna na wannan na faida wai yana so ya kashe wannan hasken yace to Allah ya kiya kashe bisa turmuza hancin makiyana wannan hasken nawa ba isa a kashe shi ba wannan hasken ba isa a kashe shi ba shi yasa a wata makala ta Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini radiyallahu anhu a maulidin shehu da aka yi na Katsina yake cewa to idan ka bata shehu gurin Hausawa to ya zaka yi da Yarabawa wanda kuma ba su iya Hausa ba in ka bata shi gurin Yarabawa zaka yi da Fulani wanda su ba su iya Hausa ba in ka bata shi Fulani wato ba su iya Ramanji in ka bata shi gurin Fulani to ya zaka kuma da wanda suke bare bari wanda ba su iya ba in ka bata shi gurin ƴan Najeriya za ka yi da kuma ƴan Ghana da ba ƴan Najeriya in ka ɓata shi gurin ƴan har shi ya ce to in ka ɓata shi gurin mutane kuma za ka yi da aljanu kuma wanda baka ganin su kuma wanda suke muridan shi su kuma ina za ku haɗu ka ɓata ka ɓata shi a gurin in ji Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini radiyallahu anhu to da haka ladabin ɗariƙa magana ta gaskiya wannan adab ɗin an rasa ko a zawiya wanda ya riga ka tarbiyya dole ka ba shi respect dole ne haka maulan mu shehu yake faɗa radiyallahu anhu ko a zawiya wanda ya riga ga tarbiya wanka ne dole ka bashi ka bashi respect na wannan wanka ne a ruhi shehin ka da ya tarbiya uban ku ne na ruhi saboda haka ku ƴaƴansa ne na ruhi dan haka kuma shi wannan ya riga ka koda ka koda ka girme shi a shekaru to kuma an riga haifarsa a ruhi ruhin sai an riga kin shi kafin naka dole ka bashi wannan respectin wanda ya riga ka kwana dole ya riga ka tashi ko ba mamaki akwai wasu abubuwa da shi ya riske su wanda sai ka abu sai ka zauna da shi shi haska ba kuma wallahi ko abun shehin ba za ka kamu zance ba zai kawo shehin ya maka zancen wannan kumulolin ba amma shehin ya yi zancen da shi shi kuma kai kuma sai ya zancen da kai sai kai kuma kana da bukatar ka sani wata rana wani yau wani dan uwa rashin kunya a zawiya saboda haka har dai abu ya zo gurin shi azance ko ba gurin shehu saboda haka sai aka kira wannan shi wanda ya rashin kunyan nan sai shehu ya mai fada yace masa kai ku dena wayannan gaba da ku suke ku dinga ba su girmama kuma in ba ku yi sa'a ba nan gaba asraru da waye da waye duk suna gun sai kun zo gun su za ku samu ɗan takaddun da za ku dan rike ku ku tsaya da kawafuwan yace idan kuma kuna musu rashin kunya yanzu in kun zo ba za su ba kuwa wannan ina zaune akai wannan wannan wannan kabiyar saboda haka do akwai respect a cikin tafiyar mutanen Allah ina iya tunawa da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a zikiri da aka yi na gidan sarki lokacin Halifa Muhammadu Sunusi Maulana Musho da rubutu da jarawa ya zo ina ga muna tare da ku ya zo a wannan shekara a shi ma gwamna yana gwamnan Kano ya zo Kwankwasa ne ya zo saboda haka da ya zo sai ya karbi shekarar da Maulana Shehu Allah Rabi yau Fati radiyallahu anhu to sai sai konko sai karbi lasbika yace shi ba abin da yake burge shi da tijjanawa irin wannan ladabin da da suke wa shi ne a duk duniya ba abin da yake burge shi da su irin wannan ladabin kaga yan siyasa sun mana shaida yan ilala ma sun mana shaida Abubakar Biro yace ladabin yan tijjaniya abu ne yan ilala yace ladabin su wallahi abu ne yan ilala eh Obasanjo ba yayi wanda ba musulmi ba. Yawwa, to so da haka wannan adab din shine simar mu. An fahimta. Kuma wannan littafin gaba ɗaya ka sokan akan ladabi aka yi shi. Ruhul adab. Akan ladabi aka yi shi. Saboda ladabin nan wajibi ne ka lura ba da yazo cewa mu'azziman li'al jami'a da Allah ka duba gani. Yusta abu yace ko ya jibi. Yace wajibi ne wallahi. ba abu ne da yake wai an so saboda wallahi in ba wannan ladabi shi ita martaba almartabatu la tusami martaba ba ta yajiya Allah kiya mu taba martaba kai da kake da martabar kai ma ba kai ka nada kanka ba martabar ta me ita ce Allah bari mu ba mu misalin martaba awaki yanzu DPO martabar martabar nan ta shugaban kasa ce wannan DPO wakilin shugaban kasa ne a wannan lardin a bangaren tsaro ko wakilin shugaban kasa ne a wannan bangaren da aka aje shi a lardin tsaro martaba sunanta DPO saboda haka sai a to shine ma'anar kenan to yau wato district police officer wato shugaban lardin wannan guri na, na police shine ma'anan DPO to wannan ita ake cewa martaba to yanzu misali da in ka zo za ka yi faɗa da wannan DPO da martaba kake faɗa ba da shi zatinsa ba saboda haka gwamnati ce za ta shiga da ita kake faɗa saboda haka da an zo sai ka ga bataliyar da baka tsammani saboda ka taba martaba ko da ku abokinka ne ina fata an bayyana to in aka ce minista shi ba wannan minista din martaba ce aka nada in ka taba ministan wannan martabar ka taba da gwamnati kake faɗa gaba daya saboda haka zaka ga bataliya akan a yaƙe ka a kama ka a wulakanta ka to in aka ce wannan waliyi ne to martaba yake kai Allah ne ya rada shi idan aka tashi in aka taba wannan martabar to martabar Allah aka taba ba martabar sa dan ba shi ya rada kansa ba Allah ne ya rada shi da haka sai Allah ya fito karare ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi bara ba mu wani misali shi ne martabar Allah yakan iya sanar da shi mai martaba kaza idan Allah ya sanar da shi shi kansa taka tsantsan yake da kansa saboda idan aka taba martabar wani lokacin ai shi sai ya wada hashi in imtihani ya zo ba a tsallake shi ba bari an ba mu misali ɗaya daga cikin bayin Allah idan ana tafiya da shi da muridai a mota idan ana yin wani abu wanda bai kamata ba sai ya tsawa sai ya hana sai ce tafiyar fa da ake ku ba wannan tafiyar da ake tafiya ce ba irin kowace tafiya ba ce idan aka je aka yi wani abu da ba daidai ba to barai ne zai ɓaci an fahimta zancen mazumuninsa yana ishara zuwa haka to idan ba matsalar ta faru har shi za har shi matsalar za ta faru misali ba mota ce za ta lalace ba daya to har shi ma tafiyar ta tsaya ko ai abdan saboda haka sai dai in an yi kuma sannan a warware wanda za a warware amma dai imtihanin an saukar alal akalli ko dai tafiyar ce ta tsaya an saukar da imtihanin akan kowa na'am yawwa wani labari na'am na'am sai ji na'am wani mutum ne irin malamin da ke da na'am shi masu su su fada mashi to su su fada masa yin wallahi a cikin da wani suke da ba su ja kawai shi su sa masa rashin lafiya in kuma shi ya mutu da kuɗi a jiwu ya ba da malu ya ba ya haka ya kai masa malu ka ji ba ka ga ba kawai martabar da aka taba gashi dai shi ma ta taba da kai shi wa ya za ku yi haka kai ba san to ka ji ba to ito misalin martaba kenan a gun Allah ba a taba wali ya bari sai dai a sa ma lutufi a ciki ko in kai ahlul ma hususi muhabbati ne sai a sa ma lutufi a cikin abun amma dai abun ba dama to shi yasa da karafuwar kan mutanen Allah wani yemin wayaran nan muke tattauna akan harkan mutanen Allah muka dade muna tattauna sai yace to eh, sai zance ya zo yace sai wani yace mai yake ake wani zance sai aka taba wani babban bawan Allah daga cikin jigajigan tsarikar tijjaniya kuma wanda ya taba wannan bawan Allah shi ma wai yana da ɗan tijjaniya ne sai yace mai wallahi wani da in yi tijjaniya irin taka wanda in yi ilala wanda ba ta zagin kowa na ce kayi gaskiya ya ce da dai in yi tijjaniya irin taka ina zagin su shehu wani ina tijjaniya in zagi shehu wani na ce wallah wanda in yi ilala ya ce wanda ba mai zagin kowa ba na ce ya fi wallahi na ce ya fi maka sauki an fahimta sau da haka dole ne mutum ya lazumci ladabi. Mm. yawwa akwai wannan wanda ake so kamar a ce wai za a yi modernizing din sufanci an fahimta a a abinda za a yi shine mo- mo- wato a yi modernizing babu shakka bangaren duniya inda aka bar mu a baya muna da bukatan a shiga a kutsa ko ina saboda shehu yayi umari da haka haka ya ce shari kuman tarakat himamuhum ko ila menene ma'alimul kaun haka dai wani zance makamantin wannan sannan kuma ya ce a shi ci gaban dukkan fa inna mustaqbala kulli wadnin wato ya tawakkafu ala shubaniha ina ga yace ci gaban kowace kasa yana tsaye ne kan samarinta yace amma ba kowane saurayi ba bal shabab al musaqqafin wato samarin da aka suka su da sakaba wayewa su nake magana yace kuma ilimin da muke so ku nemo ba ilmul balagati wan nahwi was sarf fa hasba kawai ilimin balaga ilimin sarfu ilimin ayyuk yace a yace har ilimin asrarul kaun irin su science irin su waye da waye yace duka ku yi eh kimiyya da fasaha domin Allah yace kulun zuru ma za fi samawati wal ard to da haka yana da kyau a ce an samu wanda za su mana hoɓɓasa su ba mu gudunmawa wajen ci gaban wannan wannan abu ne mai kyau amma abin da ake ƙoƙarin a nuna wai ladabi da ake wa shehunai a cire takalmi in an gano su ko a zube ƙasa ko a dinga rankwafa kai ko a dinga wa- wai a nuna wannan a daina wani ai izala kenan an fahimta ko ba ga ai izala kenan wannan aka ce wai a daina wannan girmamawan da ake adab din da waye da waye ana ai izala kenan shi ma dole ne wannan adabi na zahirin shi ma ka yi shi tare da cewa adabi na baɗini shi aka fi so ya zama cikin zuciya take da tauƙiri da waye a zuciya to ko ba laifi bane wannan abin da yake cikin zuciya ya bayyana din a a shawahi a shawahi da zawahiri ko dawa masudi a fi gaibi sara'iri inji ibnu ala'i la'i zahara fi shawahidil zawahiri yace ne kuma wani zance makamancin wannan abinda duk aka ajiye shi cikin zuciya to zai fito kan gaba duk abin da yayi tasiri ya abu to zai fito kan gaba ne an bayyana to wannan ladabi da ake da biyayya da waye wannan abu ne da yake cikin dariqa abin da ke illar kawai ya zama wanda ake wa ba ahalin ai masa din bane to amma idan kai kane wa wanda ba ahalin a masa ba in kane mai dan Allah kana ganin ahalin amma mai baka da matsala baka da matsala wallahi na ja'a dufina lana hadiyannahu subulana Allah zai hada ka da da wanda za su ahalin wanda za su zama na gaskiyar ne za su ja ka to da haka yana da kyau ƴan uwanmu ƴan social media su kame bakunan su su kame harafan su sabani sunnar rayuwa ne an fahimta sabani sunnar rayuwa ne abu ne wanda ba yadda za a yi a ba makuta amma dai abinda ba a so amfani da alfazu da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba sannan lalle lalle ne mu dawo kan adab din nan da aka sani na 'yan ɗariƙa wanda duniya take mana shaida da wannan an fahimta eh duniya take mana shaida da cewa mu alhamdulillah muna da muna da wato ladabi muna da wato girmama na gaba muna da duka abubuwa da ya kamata to da haka mu kula da wannan shine yake faɗa muna da minti goma idza shara'ata fi dikaril wurdi idan ka haɗu cikin wato za ka fara wiridi to falazimil adaba ko nan sai yace adaba mu kuma a can wanda muke kar falazimul falazimil adaba qadar alhaji amma dai ka sai ka yanka mana baitin ka ga wanne ne wanne ne zai fi mustaqbilun mustaqbilun ko Mm-hmm. yawwa adaban ba yawwa yafi zai fi hawa wazani ba falazimil adaba kuma kaga jam'in adaba din ne ai ko kuma dama ba adab ba ba adabin ba kwa dai bane adab ne ko yawwa to da ka ila falazimil adaba kalazumti ladabai qadar alhajj gurgurdan iyaka malai yace idza bada'ata fi tilawati azkaril wirdil maimuni a idan ka fara wajen karanta zikirai na wuridi ne albarka fal madlubu minka abin nima da gare ka mulazamatul adabi lazumtan ladabi me ladabin wa huwa shuhudu azamatar rabbi fil qalbi shine tsokacin ganin girman ubangiji a zuciya ala qadar al amma gurgudan iko gwar qadar si'ati wa daqati gurgudan yalwa gurgudan iko wal imkani da iko dai da kauli ta'ala dan faɗi Allah ta'ala yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ba tsora rai sai abin da za ta iya an fahimta ladabin da zaka yi tsokacin da zaka yi da girman ubangiji ba shine wanda zan yi ba ba shine wanda wani zai ba gwargwado an fahimta yanzu mu din lazumin ma ana danna waya ake ake yin lazumin ana danna waya haka za a yi shi a kare kaga dai wannan lazumi ai dai Allah ya karba mana an fahimta ai ana ana danna waya ana chatting ake lazumin nan yanzu sai dai Allah Allah ya karba mana an bayyana ake son ayi wuduri malam kalar to da da azabatar rabbi kaman ta kanka ba kaga gaban ga kaga ban zaki malam kana kana kana fadan Allah kana fada abu an bayyana amma nan ka kunno wani dan comedy da a Facebook ma sai ka sheke da dariya ana cikin ana cikin lazumin to dai yafi babu eh ibn adai la haka yace yace la ta turku zikira la adami hudurika ma Allah fihi ko eh kakka ba zikiri wai dan baka huduri tare da Allah a ciki yace yin zikirinka ba huduri yafi barin zikirin yace kuma ya kusanta ubangiji ya dauka kaka daga zikiri tare da rafkana zuwa zikiri tare da samuwar huduri ko eh abin na Allah ne san da yazo kawai ya dauke kai kai ka ya kai ka gurin Allah ya kai mu an fahimta amma dai yanzu duk da finafinan mu da waye haka zaka bude kana kallo kana jan lazumin an fi sauri ba nan da ne ga ka gama eh kamar dan dauke kiwa yake yi ba eh to idan idan idan Allah ya taimace ka kana wurdin sai kai fana'i cikin hakika Muhammadiya to wannan din sai ya taimake ka falalwanu wal falalwaru wal alwanu wal raqsu kullu wal jinatu zakira arbabal wasa'i bil qusam Allah ya taimake ka kai fana'i a hakika Muhammadiya wannan din ma sai ya taimake ka fa ma samma gairul mustafa fa ma samma gairul mustafa fa ma samma gairul mustafa nace falaita siwahu wal babu lil maula siwahu laisa fa gairu rasulillahi laisa an bayyana to Allah ya ce ka kama kare a wannan a halarar shikenan yake gaba wata matsala da abin da ya bayyana yake gama bayyana ce daga wannan wannan mabayyana Allah ya taimake mu wa haqiqatul awradi haqiqar wuridai hiya uqudun wasu alqaura ne wa uhudun da alqaura dai akhadha Allah ala ibadi da Allah ya rike su kan bayinsa biwasatil mashayiki ta hanyar shuhulai ومن بدل المشايخ wanda ya girmama tushe wale wa hafaza alal uqudi ya suka akan wannan kulli wato alqaura dai wa babil uqudi ya suka da wannan alqaura kana lahu khairud darain yana da alhairin duniya da lahira fallazi ya'milul fallazi ya'milul murida ala hibdul uqudi abin da yake daukan muridi a suka wato wannan alqaura wal wafa'il uqudi suka da abu ayatul ayoyi ne shine fa'ilin kenan ko والذي يعمل المريد على حفظ العقود والوفاء بالوجود آيات من كتاب الله تعالى وانا آيوي daga littafin Allah sune suke daukan muridi a saki ayi alƙaura da suka da alƙaura ko wayya qaulu ta'ala shine fada Allah ta'ala kaga sai ya zama ba ya hamilu ba yuhmilu ko zai bi yau wa yuhmilu murida zai zama tunda yayi yayi ta'addi dole ka kawo alhamdar wacce ita kuma ka jiya yauwa to shine to abin da yake daukan muridi a sakiya ya al'aura da wafa'i da uhudi ayoyi daga littafin Allah shine fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu aw gubiru ya kuma ne ku tuka da al'aura fala budda lil muridi wa makawa ga muridi min min limtihali li hadha al'amr da tuka da wannan umarni wa qaw wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma ne lima taquluna ma la taf'alun da kuke fada abin da ba ku aikata hadha tarhibun wannan kam tsorakarwa ne wa wa'idin da narkon azaba liman lam yamtasil amrahu fil ayatil ula ga wanda bai bi umarnin Allah a ayar farko wa ayatul tarhibi ita ayar kadai kadai kadaitar qaulu ta'ala fadin Allah da yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaggata wa Allah alƙawarin da suka yi masa suka cika wannan alƙawarin kaga nan anya anya bi wanda suka dawo alƙawari suka cika can an gargadi wanda suka dawo alƙawari suka yi limata qula mala تفعلونه فامتثال المريد لأمره وخوفه ومعيده ومقته وطمئه تكاون مريدي ga umarnin Allah da tsoransa to wa khawfuhu min wa'idi da tsoransa daga narkon azabar Allah wa maqatihi da hukubarsa da'amuhu da kwadayin muridi an yakuna min rijalis sadiqina ya allura da yadda yadda mutanen ya gazance ko famtisalul muridi li amrihi wa khawfuhu min wa'idihi wa maqatihi wa da'amuhu kuma an yakuna min rijalis sadiqina da kwadayinsa yana so ya zama cikin mazaje sadiqai almamdudi ne wanda suke ababan yabo bi tawfiyatul uhudi da suka alƙawari fa tambaki su himmatu himmatu sai ta zabura alal muhafazati afsakiyayewa wal mulazamati da lazumta likai yakuna min ahlil wurdi dan ya zama daga ahalin wurdi war rifdi kuma cikin wanda za samu wannan wato ta goma shi na alhaini wato zamo cikin ayarin da za su samu wannan ta goma shi na alhaini so da aka sai zama yana kiyaye wannan wuridai yana kiyaye wannan lazimai so da aka wannan shine shari'in waɗannan baitoci guda biyu da muka karanta kuma dama mintin mu 45 saura minti biyu so da aka muna kira dai ga ɗan uwa lalle lalle a kula da wannan littafi na ruhul adab na maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu littafi ne da ya tattaro dukkanin alkhairai wanda idan muridi ya lazumce shi insha Allah tabaraka wa ta'ala tafiyar su za ta samu salima ganima lami lafiya komai na tafiya shehu ya faɗi shi radiyallahu anhu a cikin wannan littafi Allah ya ba mu ikon wato aiwatar da duk abubuwan da ake umartar mu akai Allah ya dauke mu ya kai mu matsayin bimannihi wa karamihi amin Allahumma salli ala أغلق والكاتم لما سبقنا سر الأكبلات ولا هادي إلى صراطك المستقيم ومقداره العظيم و- وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله فاتحة صلاة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم